إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren talatin ga watan shawwal hijira na da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin goma ga watan Jun shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na 65 cikin jirangir kasusuwan karatun littafin asiyasatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya wallafar al'imamu shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa Ibn Taymiyyah ya rusu ne shekara ta 728 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi yana karantar da mu fiqhun musulunci ne game da tsare-tsaren shugabanci da irin nauyin da ke kan shugabanni da kuma abinda musulunci ya tsara na fiqhun gudanarwa Allah ya saka mishi da alkhairi za mu tashi a inda malayin ibn taimiyya yake cewa aljihadul wajibu lil kuffari wal mumtani'ina an ba'd ash-shara'i kamani az-zakati wal khawarij wa nahwihim yajibu ibtida'an wa daf'a yace aljihadul wajib jihadi wanda yake na wajibi gwagwarmayar kara addini wanda yake wajibi lil kuffari wanda za a kai farmaki ga kafirai walmumtani'ina da kuma musulmai waɗanda suka zama 'yan tsagera suka yi ƙarfi suka ƙi barin doka ta hau kansu an ba da shara'i suka ƙi ba da wasu abubuwa na shari'ar musulunci kamar wanda za su ƙi ba da zakka ko su ƙi yin sallah ko su ƙi yin wato su ƙi su dinga halasta auren waɗanda ya haramta a aure su mala yace kama ni iz zakati kama waɗanda suke hana zakka wal khawariji da ƴan tawaye masu yin fito na fito da hukuma wa nahwihim da ire-iren waɗannan mutane yajibu ibtida'an wa daf'an wajibi ne ayi wannan jihadi ibtida'an ko dai zama ta fuskar a fari jihadin a fara kai musu farmaki wa daf'an ko kuma ta hanyar mai da martani wato ko ita hukuma ta fara kai musu farmaki in ta ga haka ya dace ko kuma hukuma ta mai da martanin farmakin da suka kawo ta kare al'ummata to duka wannan a kowane lokutan guda biyu to wajibi ne akan duk musulmi baligi mai hankali lafiyayye wanda yake zaman gida fa idza kana ibtida'an fa huwa fardun 'alal kifaya idan jihadin ya zama gwamnati ce ta fare shi ba mai da martani bane to wannan farilla ce ta alkifaya wasu na iya wakiltan wasu idza qama bihi man yakfihi saqata alfardu anil baqina idan aka samu waɗanda suka wadata su aikin suka tashi suka yi to ya fada akan saura kamar kamar matsala game da sallar gawa misali ko sallar roƙon ruwa ko ire-iren su wa kana alfadlu liman qama bihi amma waɗanda suka yi su za su samu ladan da ake samu banda wanda bai je ba kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah wadanda suka miƙe a cikin mu'minai suka yi jihadi dan daga kalmar Allah ba sa yin daidai wa daida da alqa'iduna masu zaman gida daga cikin mu'minai ghayru ulid darari wadanda ba su da wata matsala sun zauna a gida ne kawai dan larurar rayuwarsu ba wai dan suna cikin wato ashabul a'zar ba waɗannan mutane lafiyayyu waɗanda suka ƙi zuwa yin wani aiki na mustahabbi aiki na fardu kifaya amin to waɗanda suka yi sun wadatar da su sun sauke musu nauyin amma ladan da ake samu ba za su samu ba ganima da ake samu ba za su samu ba kamar jana'iza kamar da muka kwatance idan ga jana'iza wanda ya je yana da lada kiratsi akalla ko kiratsani amma wanda bai je ba in an samu adadin mutanen da suka wadata wajen yi ma wanka gawa da yi mata sallah da ɗaukanta zuwa makabarta da rufe ta to waɗannan musulman da suka ce suka yi wannan aikin sun ɗauke zimmar sun ɗauke wajabci daga zimmar wanda ba su yi ba amma ga waɗanda ba su yi ba ba za su samu ladan da waɗancan suka samu ba ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa wa amma idza arada al-adu wal hujuma ala al-muslimina amma idan abokan gaba abokan hamayya kafirai ko waɗancan khawarija suka nufaci kai farmaki ga musulmai fa innahu yasiru daf'uhu wajiban ala al-maqsudina kullihim wa ala ghairi al-maqsudina li'anati fa wannan lokaci jihadi ya zama fardu ainin akan dukkanin musulmin da aka nufato garinsu da kuma sauran musulmi waɗanda ba garinsu aka nufato ba su wanda aka nufato garinsu za su yi daf'an don kaɗa kansu su kuma waɗancan li'i'anatihim don taimakawa yan uwan su musulmi idan aka nufaci wani garin musulmi ko wata ƙasar musulmai da wani farmaki na kafirai ko na wasu ɓatattu suna so su kawo ɓarna su zubar da jini su hana zaman lafiya a ƙasashen musulmai to wajibi ne akan musulman wannan gari su tashi su kare garin wajibi ne akan sauran musulmai da ke wasu garuruwa su bai waɗannan musulmai iya taimakon da za su iya in za su iya ba su taimakon soja da jikinsu da dukiyarsu da ƙarfinsu su ba su idan ba za su iya ba su taimaka musu abin da za su iya taimakon kuɗaɗe ko kayan yaƙi ko abinci ko magani in ba za su iya wannan ba su taimaka musu da akalla mafi karanci shine addu'a da yi musu fatan alkhairi da shiga cikin damuwa akan abin da ka iya faruwa da yan wansu musulmai ina fata mun gane wannan malam yace kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa in istansarukum fid dini fa alaykumun nasr Allah ya ce mu'minai idan mustad'afi da waɗanda suke cikin rauni suka nemi taimakon ku game da addinin Allah fa'alaikumun nasuru wajibi ne ku taimake su nisan da wasu musulmai suka nemi ɗauki daga gare ku sawa'un sun faɗa da baka sun nemi taimakonku ko kuma yanayi ya nuna cewa suna buƙatar taimakonku ba sai sun faɗa ba ina fata mun gane wannan wa haza ya jibu ya ce kama amarar nabi sallallahu alaihi sallama bi nasirin musulmi sawa'un kanar rajul min al-murtazika da likitali aulam yakun kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da a taimaki musulmi da yace unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka sawa'un yayi cuta ko an cuce shi yana nufin cuta ko ana nufin cutarsa to kaga ɗan uwanka musulmi da aka auka musu to ana nufin cutarsa ne wajibi ne akan ka ka taimake su sawa'un daidai wa daida kana ar-rajulu min al-murtaziqa kai da zaka kai wannan taimakon shin soja ne kai wanda kake da albashi shine almurtazika lil qitali soja wanda aka yi rijistar sa yake da albashi yake cikin rijistar sojojin kasa aw lam yakun ko kuma ma gaba ɗaya ba soja bane farar hula ne a farko al'amari da dukka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai duk wani musulmi lafiyaye baligi soja ne daga baya al'amari yayi nisa aka fara rijistar sojoji na musamman waɗanda za su dinga zuwa yaƙi kuma ana ba su albashi ana musu promotion kamar yadda kasa ana yi a aiki na ainihin soja da sauran ayyuka na mara. to su ake ci musu almurtazika wanda suke rayuwa ƙarƙashin sana'ar aikin soja ita ce hanyar cin abincinsu to ko daga cikinsu kake ko ba daga cikinsu kake ba wajibi ne a kanka malam ya ce wa za ya jibu bi hasabil imkani ala kulli ahadin bi nafsihi wa mali wannan wajabci yana hawa kan kowa ne bi hasabil imkani gwargwadon iyawarka gwargwadon dakarka gwargwadon abinda Allah ya baka karfi bi nafsihi da rayuwarka wa malihi ko dukiyarka ma'al qillati wal kathara sawa'un wannan dukiya mai yawa ce ko kadan taimakon da zaka iya mai yawa ne ko kadan zaka shiga cikin taron sojoji a tafi da kai ne ko ko zaka aiko da taimako da zaka iya ne wal mashi rukubi sawa'un wanda za su tafi da kafa ko wanda za su hau ababen hawa kana kama kana almuslimuna lamma qasadahum aladu amal khandaki lam ya'zani Allahu fi tarkihi li ahad kamar yadda musulmai suka kasance a shekara ta 6 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da kafirai suka nufato su a shekarar da aka yi yakin ahzab shine khandaq kafiran da suke jin haushin musulmai a lokacin mushirkan maka yahudawa banu gatsafan da saurin kafirai wajen kungiyoyi biyar suka haɗu suka haɗa mitin cewa bari a zo madina a taru a murkushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai in so kowa ya kuma ya ci gaba da abin da ya saba kaga da suka nufato madina suka yi gayya sojoji dubban sojoji dole aka ce kowa ya fito domin yanzu jihadin kare madina ne daban yake da jihadin da aka tafi zuwa wato badar kaga a badar da aka ce a fita an bai wasu uzuri wanda ba su je ba to amma a khandaq babu wanda aka ba uzuri domin yanzu kare garin madina ne yace lam ya'zani Allahu fi tarkihi li ahadin Allah bai ba wani izini ko a daga mishi kafa cewa ya zauna a gida ba kama adina fi tarkil jihad ibtida'an li talabil aduwwi alladhi qasamahum fihi ila qa'idin wa kharijin kamar yadda Allah ya ba da izini ana iya zama gida a lokacin da jihadin ya zama na tafiya a kai wa abokan gaba farmaki ne a lokacin akwai ƙa'id mai zaman gida wa kharij da mai fita bal zamman ladina yasta'dinuna annabiyya sallallahu alaihi wasallama hasali ma a lokacin ahzab annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke neman izini a gunshi cewa ya ba su dama su koma gida su ba za su iya wannan zama da ake na kare madina ba Allah ta'ala ya zarge su kaga sun ma fito din ana cikin kare wannan wuri ana ana ana munawaba sannan ana tona wannan gwalalo sai aka samu wasu masu raunin zuciya da wasu daga cikin waɗanda imanin su yake shakin sai suka nemi a ba su dama su koma gari da suka ce da Allah ya ce wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya shine yace yaquluna inna buyutana auratun wa ma hiya bi'aura in yuriduna illa firara Allah yace da kuma ka ba su labarin yayin da aka samu su tawaga cikin mutane an ce su ne wanda ake ce musu banu haritha ibn al-harith bisa magana mafi shahara a gun malaman tafsiri suna cewa ya ahala yathriba ya ku mutanen madina ku koma farji'u ku koma la muqama lakum farji'u ba ku da wani wurin zama anan ku koma garuruwan Allah ya ce wa yasta'dinu fariqun minhumun nabiyya wasu daga cikin waɗannan mutanen suna neman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba su izini suna cewa yaquluna inna buyutana auratun gidajenmu ba su da kariya shine ma'anan aura wato gidaje ne waɗanda da zaran an fita barayi za su iya shiga 'yan fyaɗe za su iya shiga 'yan haura katanga za su iya shiga ya kulla inna buyutana auratun wa ma hiya bi aura Allah ya ce ƙarya suke gidajensu ba a buɗe suke ba gidajensu akwai katanga akwai masu gadi akwai karnuka akwai babu waya akwai komai inna buyutana auratun Allah ya ce ma hiya bi aura in yuriduna illa firara so suke kawai su gudu kaga Allah ya zarge su waɗanda sun ma fito ɗin amma suka kawo wani uzuri na ƙarya don su gudu daga fagen yaƙin saboda yaƙin wani iri ne na kare ƙasar musulmi ne kenan in ya zama na an zargi wanda ya fito ya koma gida bayan ya nemi izini da hujja ta ƙarya to ina kuma ga wanda bai fito ba kaga min babu aula shi ya zama abin zargi kenan fa hadha daf'un 'an ad-din wal hurmati wal anfus wannan jihadi irin na ahzab kare mutuncin addini ne da kare mutuncin iyalai shine alhurma ƴaƴa da mata da sauransu wal anfusi da kuma kare mutuncin kai wa huwa qitalu tirari da haka yaki ne na wajibi na dole wadhalika qitalu ikhtiyari shi ko wancan irin yakin badar yaki ne na zabi liziyadati fid dini wa ila'ihi li irhabil adui domin ƙara faɗin addini da kuma ɗaga daraja da murya addini da irhab adu don kuma a karya ƙashin bayan kafirai a firgita su ka gazati tabuk wa na hawiha malin ya ce kamar yaƙin tabuka da wani yaƙi ire-irensa fahadar nau'u min al'ukubati huwa littawa'ifil mumtani'a irin wannan ukuba da za a yi ma kafir za a yi ma za a yi ma a irin waɗannan ɗawa'if ne waɗanda suke sun kare sun ƙi yadda su bi doka bala ya ce fa amma ghairul mumtani ina min ahli diyar islami wa nawi waɗanda suke da wani tsageranci suke yin abu na rashin kirki amma kuma ba su da ƙarfin da za su hana hukuma ta yi aiki a kansu doka ta yi aiki a kansu fa yajibu ilzamuhum bil wajibati to abin da yake wajibi shine a tabbatar an sa su sun yi abin da yake dole a tabbata sun budu ka allati hiya mabanil islami al-khams wanda abinda za a sa su si dole shine waɗannan wato tarakun musulunci guda biyar kalmar shahada sallah azumi zakka da aikin haji wa ghayruha da wasunsu min ada min adail amanati adail amanati wal wafa'i bil uhudi fil mu'amalati wa ghayri zalika na bayar da amana da cika alƙawari a cikin mu'amaloli a cikin businesses biyan bashi cika alƙawarin da aka ɗauka game da kasuwanci zama na mutunta juna da girmama juna da sauransu faman kana la yusalli min jami'in nas idan aka samu ga wani baya sallah mun ji cewa waɗanda suka tare suka ƙi yin sallah in suna da ƙarfi sai a yaƙe su to ga wani yaƙi yin sallah kuma bai da ƙarfi yaƙi ba da zakka bai da ƙarfi bai da makamai ba shi da tsaurin ido to abinda za a yi mishi mirjalihim wa nisa'ihim mazan su da matan su fa innahu yu'maru bis salati wajibi ne akan gwamnati ta umarce su da su sallah fa inimtana idan suka ƙi yin sallah uqiba za a horar da su hatta yusalli bi ijma'il ulama malamai sun hada kan cewa za a yi mishi uqubar da dole sai yayi sallah da ijma'in malamai wa aktharuhum mafi yawan malamai yujibuna qatlahu idza lam yusalli suna cewa ma wajibi ne a kashe shi in ya ƙi yin sallah kawai sai a kashe shi wannan shine magana mafi shahara a gun malaman farko fa yustatabu fa in sallah za a nemi da ya tuba idan ya tuba ya sallah ya tsira wa illa in bai yi ba kutila a kashe shi bayan kwana uku wa hal yuqtalu kafiran aw murtaddan aw fasikan shin za a kashe shi ne a matsayin tsurar kafiri ko ko musulmi da ya ridda ayi mishi hukuncin kisa na ridda ko ko fasiki wanda laifin shi ya kai a kashe shi ala qaulaini mashhuraini fi madhhabi ahmada wa ghairi akwai magana guda biyu suna ganin har yanzu musulmi ne wasu kuma suna ganin kafiri ne aka kashe wannan kada ya ishi mutum fitina ga wanda yake wasa da sallah ya san cewa mas'alar shin shi musulmi ne ko ba musulmi ba tana daga cikin mas'alolin sabani da an fi shekara dubu ba a warware ta ba kai musulmi da kake wasa da sallah baka yin ta wannan kada ya ishe ka fitina kasancewa malaman musulunci har yanzu ba su san ma matsayinka ba shin musulmi ne kai kowa musulmi ba an ta sabani tun zamanin Imam Ahmad ibn Hanbal har a wannan zamanin manya-manyan malaman da ake ji da su a zamanin nan su Albani da Bin Baz da Uthaymeen sai da suke sabani akan wannan Albani yace shi yana ganin musulmi ne har yanzu Uthaymeen da Bin Baz suka ce kafiri ne kowa kuma ya rubutu akai haka tun zamanin su Imam Ahmad ibn Hanbal su Maliku da sauransu ya ishe ka fitina a ce ba a ma san matsayinka ba ya ishe ka fitina domin a ce ga mutane da dama an zo da su kotu da an musu shari'a kai kuma a zo da kai a karanta laifinka a karanta alkali ya rubuta ya tuce a mai da kai a rumana aji kai shi ma bai san hukuncin ka ba tukunan sai ya kara nazari ya je tambayi mufti ya bincika ya bincika ya nemi cases da suke irin naka a sake dawo da kai a sake tattaunawa ya sake cewa kai har yanzu ban san matsayin wannan ba kuma yi da shi wannan ma ya ishe ka damuwa ya ku ya ishe ka damuwa dan haka sallah ya kai dan uwa musulmi ba abun wasa bace ka tsaye da ita kamar wasa da sallah ka tabbatar kana yin ta akan lokaci kana yin ta a jami'i kana kwatanta yin ta irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal manqulu an akthari salafi yaqtadi kufra abinda aka cirato daga mafi yawan malaman farko yana hukunta cewa mutumin da ya bar sallah kafiri ne wa hadha ma al iqrar bil wujubi wannan ma fa wanda ya yarda cewa sallah wajibi ce akan shi fa amma man jahada al wujuda fa huwa kafirun bil ittifaqi wanda ya yi musun wajabtinta shi babu saɓani wanda ya yarda cewa ta hau kan shi wajibi ne amma shi dai ya san garce ba zai yi ba to wannan shi ne fa ake da saɓanin na akan shi malam ya ce bal ya jibu alal auliyai an yi amur sabiyya bis salati idza balaga sab'an wajibi ne akan iyaye da yayyi da duk wani waliyin da ke kan yaro ma'ana baban shi a gida ko kai da kake rike da shi a matsayin principal a makarantar boarding house ko wanda yake koya mai sana'a a shagon tela ko a garejin mota ko yaron mota da ake tafiya da shi in dai kai ne ogan shi kana matsayin waliyinsa kana kuna zama da shi a shago a kasuwa kana koya mai sana'a tukin mota kuna yawo kuna jari bola kai ne ogan shi duk wanda yake gaba da yawo a matsayin yanzu yaron yana karkashin ikonka kana cikin auliyawo ina fata mun gane idan yana gida iyayen shi in yana makaranta malaman shi in yana wuri kaza waɗanda dai duk suke tare da shi to wajibi ne akan ka ka umurce shi da sallah yadda zaran ya kai shekara bakwai wa yadribuhu alaiha li ashar idan ya kai shekara goma ya kin sallah a hore shi da duka kama amara annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da annabi ya umarni kala yace muruhum bis salati da sab'i ku umarci yara su sallah idan sun kai shekara bakwai wadrubuhum ala tarki hali ashar idan suka kai shekara goma to ku da ke su in ba su yi ba wa farriqu bainahum fil madaji kuma a raba tsakankanin su a wajen kwanciya kowane yaro a bashi makwancin sa shi kadai da zaran sun kai shekara goma wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Khuzaimah da Daraqutni dukkanin sarwaito shi da Hakim akwai riwaya wadda take ta hanyar Abdulmalik ibn Rabi ibn Sabra al-Juhani wanda akwai maganganu da yawa da malamai suka yi a kansa inda yake yana da hadisi a cikin sayin Muslim hadisin batu akan haramcin auren mutu'a a Fathu Makka din amma amma wasu malamai kamar su Ibn Abi Hatim kamar abin nan wato Ibn Qattan suka ce ko da yake Muslim ya fitar da hadisin wannan malami su suna ganin mai rauni ne al-imamu zahabi a cikin mizan al-iqdad shi yake cewa yana ganin malami ne wanda yake saduqun insha Allah ya rasu shika ta 183 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka hadisin sahihi ne insha Allah sannan akwai ta riwaya har ila yau ta hadisin Amr dan Shu'aib an abihi an jaddihi wacce al-imamu Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito ta wadda ibn Daqiq al-Eid ya inganta ta a cikin al-Badr al-Munir da kuma hakim shi ma ya inganta ta da haka riwaya ce ingantacciya batun umarni da sallah din nan ga yara da kuma karfafa umarnin daga shekara goma wa kadhalika ma yahtaju ilayhi as-sala ma tahtaju ilayhi as-salatu min at-taharati al-wajiba wa nahwiha hakanan abinda sallah take bukata na tsarki na alula sai a umarce shi kuma a koya mishi da abu da irin wannan kamar sutura wanda za a sutura jiki da makamantansu wa min tamami zalika malam yace daga cikin cikar wannan aikin cikar aikin da ke kan shugabanni game da mutunta addinin mutane ta'ahudul masajidi ta'ahudu masajidil muslimina wa immati wajibi ne shugabanni su kula da masallatan musulmai su kuma kula da limaman musulmai su kula da gina masallatai da gyara su da ainihin wato renovation tarmim da security masallatan da kuma mutunta alfarmar masallatai wannan aiki ne akan shugabanni sannan kuma su kula da limaman naɗa limamin da zai yi sallah domin dama asali shugaban shine limamin da aka wannan limaman su ne wakilansa wataƙila a irin rayuwar da ake a yanzu masallatai suna da yawa a garuruwa da jihohi da ƙasashe to kaga dole ya zama akwai wakilci suwa za a naɗa wani kriteriya za a bi wajen nadawa sannan kuma me za a kula da shi na rayuwar malaman dan su tsauna su karanta su bada sallah su karanta a sa musu albashi a ba su mukami da daraja a ba su ababen hawa da za su ji su ma suna da mutunci a ba su gidajen zama kamar yadda ake bai kowane babban mai mukami domin mukamin liman bai gaza mukamin kwamishina ko famsec ko minista ko darakta wanda yake ana ganin shi babba a bashi mota a bashi odali a bashi direba a bashi inshorar lafiya da shi da iyalansa a bashi gidan zama a bashi albashi mai tsoka limamin musulmi da ke ba su sallar juma'a da sallar idi da sallar cewa da kullum ya cancanci wannan domin ya tsaya ya karantar da mutane ya tsaya ya zama wannan shine aikinsa kamar yadda misali famsec a ministry da kwamishina da daraktan wata ma'aikata ko wani farasatal shi kuma dama shi ma wannan abin shi ne aikin shi in ya gama wannan sai dai koma gida da la'asar ya zauna ko to ya kamata ya zama liman shi ma wannan limancin shi ne aikin shi ba wai sai mutum limami kuma sai ya fita yana express yana neman abinci da keke nafe ko sai ya je ya karanta a islamiyya ya je ya karanta a makarantar allo ko sai ya je kasuwa ya yi tallan mangoro ko ya yi kwadago da ka sai zama limancin wannan limancin yana yi ne kawai a matsayin a matsayin extracurriculum activity ke ne yake da ko za a ce ko menene a matsayin wani wani abu na can daban dole a dinga samun matsala a ce limamin kuɗa a caɓa ne kaga dole sai bai da fasinja dai da sun da kira asar sannan yanzu in yana da fasinja tafiya shi kawai zai yi tunda ba za ku ba shi abinci ba to a yayin da ya zama gwamnatocin kasashen mu ba su ɗauki wannan a matsayin mas'uliyarsu ba ya rage akan al'umma kenan asalin al'ummar da su ne suke direct beneficiaries masu cin moriyan malaman nan kai tsaye wajibi ne akan su tsara yadda za su kula da malamansu wannan wajibi ne amma wannan zaman da muke na ƙarya ba daidai bane jama'a akwai malamai da dama da ake rasa amfaninsu ba a cin moriyarsu saboda rayuwa ta musu kunci suna ta faɗi tashin su ci abinci su da iyalansu su nemi abin da za su sa a bakin salati su biya haya su biya kuɗin makarantar 'ya'yansu su biya kuɗin asibiti da sauran bills na rayuwa da suke kansu da haka haka dole za su haƙura da karantawar ana ji ana gani wani kuma in karantawar ta riga ta jarabtu da shi ya jarabtu da ita ya zo ya ta yi haka zai rayu cikin wahala da yunwa da talauci da ya zama abin tausayi zai zo ya karantar ma babu komai a cikin shi ba sani ba ƴaƴan shi ba su ci ba shi ma bai ci ba ran da kuma Allah ya haɗa shi da wani ɗan siyasa ya bashi to mu kuma mun zama fara tsini mai albarka cewa dan me yake karba kuma a ina kace kada ya karba ka kawo min karatun da yake ka karbi kuɗi a gun ɗan siyasa wai yake da wannan karatu ba wanda yake da shi wai cewa malami kare an shi kuɗi a gun ɗan siyasa idan an bashi babu wanda yake da wannan karatun ƙarya kawai mutane suke da zafin kai jama'a in an baka kan kana so kai ka karba halas amma idan baka so wara'u ko kuma ka fi karfin abin to ka bari shi yafi wannan ko ba kowa dan siyasa ba ko ne baka abu kaga baka so ba dole bane ka karba amma yadda muke doka cewa wai idan wani dan siyasa ya zo ya sai wani malami mota ya sai mai gida ya biya mai kudin umara wai shikenan malamin ya ci haram to wannan karatu ne kawai da zafin kai jama'a ba karatu ne a cikin ilimi ba ina fata mun gane akwai maganganun da malamai suka yi akan alakar malamai da shugabanni har risala shaukani yayi akan haka amma dukan su basu ce haramun ne malami ya karbi wani abu a gun wani sarki ba basu ce haramun bane da abin da yake cewa da yayi takatsantsan kuma a cikin malaman salaf yanzu al-Imam Zuhri malami ne cikin malaman farko amma yana san kyautar sarakuna maliku yana karba duk suna karba to almuhimmu dai shine mu a yanzu da babu irin wannan tsarin jama'a wajibi ne dinda aka samu wani malami ya zauna yana karantarwa musamman wanda aka lura cewa yana da bukata yana da yana da kunci a rayuwarsa to wajibi ne a san da za a samu shi abin da zai Isa ibn Jawzi yake cewa a cikin Sayyidul Khatir yake cewa tunda an wayi gari malamai ba a kula da rayuwarsu yace to dole malamai su raba lokutan su su tafi neman abinci idan suka dawo daga neman abinci abin da ya saura sai su karantar kaga kaga ai sayyidina Abubakar abin da ya niyya kenan da aka sashi khalifa gari na wayewa ya dauko kayan sana shiga shi kasuwa Umar yace yaya haka yace zan tafi kasuwa saboda abin da za a bani na wannan mukamin ba zai ishe ni ba Umar yace a ka dawo karka sunnanta mana mummunan sunna game da shugabanci ka dawo ka zauna a lissafa me kake bukata kullun a gidanka a baka daga baitul malam musulmi a musulunci wannan shine tsarin scale na albashi me ya bukatar ka ba me abin take daga take nunawa me bukatar ka tukuna a kare ma ita kai musulmi wannan aikin da ka sai na bakar sai aka zama kullun za a bashi rago daya ya yanka shine abincin gidan shi saboda su suna cin nama ne a matsayin abinci ba matsayin kwalama ba ko mun gane kaga in kai ka ci abinci a sa maka nama kwaya biyu a to su larabawa naman shine abincin duka abincin nama ne sai su mai cin tuwo kenan ba cin miya ba mun gani to da haka idan kuna so ku samu malami wanda zai muku irin wannan sai dai haka in ba haka ba sai abin da ya samu ya zama mustahabbi hatta limanci za ga akwai masallatai da dama da ba su da limami tsayayye ko an nada ba zai tsayi ba saboda an nada shi ne kawai an ce an bashi liman babu abin da yake gani da suna wannan yake ko godiya ma ba a mishi sai ma bi ta da kulli cewa yana tsawaita sallah mu mun zo an gama an yi wane ne sai bita da kulluma haba jama'a wani irin abu ne muke malami ya zai gama sallah wani ya tashi ko ce gaskiya Allah gata malama wani abin da yake ba daidai bane eh akan da Allah ana jin mu za mu shigo sai ka dago daga ruku malaman biki wucewa suka yi idan malami ya ruku aliman ya ruku shin wai da waɗanda ya ruku nan da su da wanda suke tahowa da gudunan suwaye suka fi haƙi a wurin shi kaga dai wanda suke bayan shi aka ce sauƙaƙa musu to in ka daɗe da su garin ka taimaki waɗancan ka cuci wanda suke cikin sallar sai aka ce to ai wanda aka fara sallar da su sun fi girman haƙi fiye da wanda ya taho da gudu da aka kai ka gama rukun ka kawai ka daga karbi da shi fa ma wajattun fasallu ma ba ta kun fa'atin to wani ana mushi haka kawai sai ga shi ba kyauta mai ba saboda shine PM mai gidan da ya gina masallacin da aka sai je sa mai gidan ya kunta tawon limamin ko kuma su dinga mishi wata bi a bayar da abin ma a ce a bashi su tai Allah shi kyauta da aka jama'a wannan wajibi ne akan al'umma su tashi tsaye akan wannan gaskiya saboda Allah amma sai a wayi gari a ce limamin musulmi shi bai san mai ake ciki ba ranar sallah ne da yayin jama'a suna shagali shi da yayin shi suna cikin kunci yau da gobe ta tirsasa mishi wani an samu fa limaman da suka shiga izala fa jama'a daga baya suka koma suna yin bokanci fa zo da wannan kuncin ba so dama tun sun yi dariƙa sun yi bokanci sun yi duba suna da ragowan hatimin su da kundayen su idan yunwa ta dame su ba yadda suka iya ba wai daidai bane amma mu muka tura su zuwa ga wannan sai suka zama mutarina sai su koma a gefe tun suna yin ruqya ta sunna har su koma suna yin irin wannan ta bid'a din an samu irin wannan ko kuma ga mutum ya rayu ya mutu ya bar bayan shi kowa ya watse kawai ya ba su waje ‘ya'yan malin har su lalace Allah ya tsirin malin ya ce wa min tamami zalika ta'ahudu masajid muslimina wa immatihim wa amruhum bi an yusallu bihim salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama haka nan wajibi ne akan shugaba ya umarci limamai da su dinga yi wa musulmai sallah irin yadda annabi yake sallu kama ra'aytumuni usalli wannan ma wajibi ne akan shi ba wai ya dinga fada da sunonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban musulmi shugaban kungiya ne duk wani shugaba wajibi ne ya dinga umarnin na kasa da shi cewa ku dinga yi mutane sallah yadda annabi yake don haka annabi ya koya musu Malik bin Huwairis kamar yadda ba da labari yace mun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun zauna yan kwanaki muka koyi sallah da sauran ibadoji da zamu kuma annabi yace mana idan kun je ku sanya wanda ya fi iya karatu a cikin ku shine limami sannan ku dinga sallah kamar da ku ga nayi kaga umarnin da aka yi kenan ba ka dinga fada da sunoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa sallama marratan bi ashabihi wata rana ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da sahabban shi ala tarafil minbar ya hau kam gefen minbari fa qala yace inna ma fa'altu hadha li ta'tammu bi wa li ta'allamu wa li ta'lamu salati yace nayi wannan ne dan ku dinga koyi da ni kuma dan ku san li ta'allamu ne asali ku sanya sallah na take malamai suka ce wannan hadisin na nuni zuwa ga halascin wani shugaba ko wani jagora ya bayyana wani aiki da yake yi na alkhairi don mutane su gani su koyi idan ka san kai jagora ne duk aikin da kai na in kai sadaka ko kai kyauta ko kai wani aikin alkhairi to idan mutane suka ga kana yi za su yi to yana da kyau idan kai ka bayyana ko da ku ta kai mai irin yadda 'yan siyasa ɗin suke ne ka saka a facebook ka je ka faɗa a rediyo da sauransu kar da ka ji an faɗa kawai ka ce riya ne ka shiga zuciyar shi ba ka san zuciyar shi ba akwai aikin alkhairin da idan ka yi to za ka iya bayyanawa don bayyanawan ta sa wasu su gani su ga a ga wani aikin alheri ma bari mu koya shine malamai suka ce to amma fa wannan ga mutumin da ya san cewa ko ya bayyana ko bai bayyana ba ba zai samu bambanci a zuciyarsa ba wanda ya san cewa garin bayyanawa zai zama ya ɓata ladan shi da kuma ayyukan da tsakaninka da Allah ne kawai wannan ana magana ayyukan da wasu za su ci moriya abin da shafi sadaka kyauta taimakon gajiyayyu biyan scholarship da sauransu kaga irin wannan ayyukan idan kai wani mai wadata ko wani dan siyasa ko wani shugaba shi ma ya gani sai ya kwaikwaya amma ka je kana sallah ko kana dawafi kana ta daukan hoto to wannan ai tsakaninka da Allah ne bai kamata ka dauka ba ko kana tilawa alqur'ani bai kamata ba ina fata mun gane suka ce idan ka san in kayi ba za ka samu matsala ba to sai kai kuma dukkan wannan ra'ayoyin guda biyu suna da hadisan da ke goyon bayan su kamar da Ibn Hazm ya kawo a cikin Fathul Bari wanda inda ya kamata ka boye akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya, yake cewa a cikin Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal ya wuce ya ji wannan karatu da karfi a masallaci sai ya ce mishi la tusmi'ni wa asmi rabbaka yakfi karka dinga jiyar da ni karatunka ka jiyar da Allah ubangijinka ya wadatar wata rana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ga miqdad dan aswad yana karatu a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce innahu awwab wannan ya cikin Abu Dawud shi kuma yace wannan shi kuma mai komawa ga Allah ne da haka kenan karatun da wata kila zaka yi dan ibada to shine ba sai ka bayyana ba kaman a sallah amma wanda zaka yi na muraja'a ko kai da dalibai ko karban hadda to wannan babu laifi dan an bayyana shi dan wasu daliban su gani su ma su ji kwazo wani daga nan ya gani shi ma zai zuciya ce ni ma sana da ta alqur'ani in ya ga wani yaro sa'an shi ko wanda bai kai shi ba sai ya azama ya haddace to wannan babu laifi a nuna amma a kiyaye kar ya zama manufar kawai shine a tallata abin ya zama manufar dan a yada alkhairin mutane su gani malamai sun maganganu da yawa akan wannan daga cikin abin da suka faɗi kenan anan wallahu a'lam dan haka za ka ga salafus salih daga cikin su akwai wanda suke bayyana ayyukan su dan a gani al-imamu tabari ya kawo labari akan haka daga irin su ibnu umar su ibnu mas'udin da wasu malamai cikin sahabbai da tabi'ai wanda suke wasu ayyuka na alkhairi na sadaka ko kyauta ko makamantansu dan a gani almuhimmu dai kamar da Allah yake faɗa cewa in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutu al-fuqara inda za ku bayyana sadaka to alherin Allah ya kai ga wannan sadaka amma in kun boye kun bayar a boye to ita ma ta yi ta mafi kuma tseratar da kai da gariya Muhammad ibn al-Hanafiya ah sorry Muhammad ibn ja, Muhammad Jafar dan Muhammad jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin tabi'ai da ake zargin su cewa marowata ne ba a san shi da kyauta ba sai dai mutu aka gane a shi shi kyauta shi gaba daya boye yake sai dai ya raba zai dinga daukan buhu yana ajiyawa kofar gidaje sun fi dari a Madina wanda shi yake ci da su sai da ya mutu kwana ɗaya biyu uku sai aka ga shiru ba a kawo komai ba a kawo wannan basket ɗin aka gane a shi yake kawo sannan Allah ya bayyana alkhairansa amma da ya ɓoye don ka ɗauki wannan wannan azimar tafi ga wanda yake tsoron riya amma ka ɗauki wancan rukhsar ta bayyanawa sai kai ta'adda kuma Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam Allah ya tsaye malam ya ci gaba da cewa وعلى الإمام وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر له فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينه wajibi ne akan limamin da ke mutane sallah an yanzura lahu ya tsaya ya dinga duban su fala yufawwituhum ma yata'allaqu bi fi'lihi min kamal dini kar ya bari wato ya kubutar musu da abin da ke da alaka da ayyukan shi na addinin su shine kamar misalin da muka yi limani ya dinga cika tsayuwa da ruku'u da sujuda don mutane su samu sallah cikakkiya addinin su yana da alaka da abin da yake na ayyukan sallah zaka yi tsarki cikakke ya kokari ya ikhlasi ya kabbara lafiyayyu tilawa mai kyau ruku'u mai kyau dan sallar su ta zama lafiya bal ala imami salati an yusalli bihim salatan kamila wajibi ne akan liman ya dinga mutane sallah cikakkiya irin sallan manzala sallallahu alaihi wasallam da Anas yake cewa kana salatuhu wa qiyamuhu wa ruku'uhu qasdan sallar manzala sallallahu alaihi wasallam kana salatuhu wa khutbatuhu qasdan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance gurgurdan bukata gajeriya kuma cikakkiya wala yaktasaru ala ma yajuzu lil mufradi lil munfaridi al iktisaru alaihi min qadri ijza'i illa li udhri kai ya takaitu akan abin da yake abin yana iya wadatuwar mai yin sallah shi kadai bisa minimum standard al-ijza ko saboda uzuri akwai abin da idan kage da kake sallah in kai ya wadatar amma in kana limanci mutane ka ba za ka yi haka ba bai kamata ka yi haka ba wataƙila mai sallah shi kadai zai karatu da saurin da ya fi sauri fiye da mai sallah tare da mutane da za ka gane hakan kana sallah kai kadai lokacin da kake ci in ka kwatanta shi lokacin da kake ci idan kana sallah cikin mutane za ka ga na cikin mutane yafi yafi tsayi to wannan da kai kai kadai matakar an samu abin da ake nema mafi karancin abin da yake wajibi sallar ta yi amma in ka zo mutane limanci kada ka musu irin wannan sallah za ka musu sallah cikakkiya yadda kowa zai samu abin da ya kamata ya samu sai in akwai wani uzuri alal misali ya halasta a karanta fatiha kadai a raka'o'i biyu na farkon magariba ko isha ko makamantansu idan akwai wani uzuri ko wata gaggawa da ake yi ko an ga hadari ya taso ko wani abu makamancin haka amma idan kana sallah kai kaɗai wannan za ka iya shi kullum ma in kana yi da mutane to sai in uzuri ya kai ya kawo kar a ce kullum ka zo ka dinga mutane sallah ya faki ba yawa sai lada da ake cewa ku alama babu ladan ai to ka zama sallar ka ta zama kana da kula da yanayin mutane da nishadin da suke ciki ko makamancin haka wa kadhalika ala imamihim fil hajj hakanan kuma limamin da zai jagoranci mutane aikin haji wa kadhalika amiruhum fil harbi haka shugaba kwamanda na yaƙi duk za su kula da wato haƙoƙin na bayansu ala tara annal wakila wal waliya fil bai'i wash shira alayhi an yatasarrafa li mukilihi wa li mulihi ala al wajhi al aslahi lahu fi malihi baka ga cewa da wanda aka bashi wakilci wato wanda ka nada shi ya je wakilce ka a wani ciniki ko wata harka da kuma waliyi wanda yake majibincin dukiya kamar mai rike da dukiyar maraya ko dukiyar ɗansa ko matarsa wajibi ne a kansa ya tasarrufi akan wannan dukiyar da aka wakilta shi akai da abin da yafi dacewa idan kana ma wani kasuwanci ko kana rike da dukiyar ɗanka ko maraya ɗan ƙaninka ko ɗan ƙanwarka ko ƙaninka duk waɗannan marayu za ka iya rike su kai ne waliyinsu yanzu dukiyarsu na hannunka in ka je kana musu kasuwanci abin da yake wajibi a kanka ka yi abin da za ka yi da dukiyar kamar dukiyar ka ce wajen kiyaye ta da taka tsantsan da yaukaka ta abin da yake wajibi a kanka kenan wa huwa fi mali nafsihi yufawwitu nafsahu ma sha'a hasali ma in dukiyarka ce zaka iya yin asarar da ba komai amma irin wannan asarar in kai ta akan dukiyar wani sai ka biya zaka iya kin yin wani abu da dukiyarka dukiyarka ce amma dukiyar wani ba za ka yi wannan abin da ita ba fa amru dini ahammu to haka nan addini addinin wani da ke rataye da rayuwarka to dole ka dauke shi da muhimmanci bai da addininka wajen limanci a sallah wajen shugabanci a jihadi ko limanci a aikin haji ko tahajjudi ko karantarwa ko wa'azi ko malamin hadda yadda in ka zo kana muraja'a taka ta kanka za ka dinga sauri idan ka zo karɓan hadda yara bai halasta ka wannan saurin ba wajibi ne ka tsaya ka tantance cewa sun fitar da makhariju sun fitar da sifatu sun yi maddoji sun ba da hadda lafiyayya na fata mun gane wannan saboda yanzu addinin wani ne ke rataye da naka haka wajen bada fatawa wajibi ne ka bada fatawa da abin da yake al-aslah wajen karatu wajibi ne ka tada abin da yake shine al-ahaq koda kuwa kai ba ba za ka iya aikata shi ba koda wajen aikatawa ba za ka iya aikata wannan abin ba kai ka soke shi wasu mutane suna amfani da irin wannan tunanin abinda su ba za su iya ba sai su ta suka shi saboda shi ba alarma bane sai su kita hajjudi saboda ba zai tafsiri ba sai ya ce ai ba abin da ya kamata a yi ba kenan abin da ya kamata shine a dinga ciyar da masakai ba a dinga biyan kudin daukar tafsiri a rediyo ba ka ji a yi ta hayaniya iri daban-daban to wannan duka ba daidai ba Allah ya tsire malam ya ci gaba da cewa wa mata ihtammatil wulatu bi islahi dinin nasi wannan jama'a wannan magana jama'a ta da muhimmanci kwarai da gaske duk lokacin da shugabanni suka muhimmantar da al'amarin gyaran addinin mabiyansu saluha li ta'ifataini dinuhum wa dunyahum da su shugabannin da mabiyan za su samu nagartacciyar rayuwar duniya da addini kai shugaba idan kana son al'ummar da ke kasanka su maka da'a su ma biyayya harkar da ake ta shugabanci ta gudana lafiya lau a samu kyakkyawan tsari go to ka bada muhimmanci wajen kula da addininsu fiye da muhimmanci wajen su bi dokokin da ake kafa musu sawon kai gwamna ne ko chairman ko headmaster ko principal ko director ko DPO ko liman ko mai anguwa duk wanda yake wani shugabanci a wani wuri ya dauki wannan matsayin kaida ka ba da sallah muhimmanci fiye da muhimmanci a aikin office ko a gidanka ne ka baiwa azumi karatun alkur'ani istighfari fadin gaskiya cin halas kula da mutuncin juna sanin ya kamata ka ba su muhimmanci fiye da komai ka kafa dokoki wanda za su ba mutane wato ji a jikinsu cewa wannan abin da muhimmanci a kula da sallah ba daidai bane a dinga saka wasu events wasu activities suna hana yin sallah lectures ne meetings ne tafiye-tafiye ne ko menene ya zama an kula da ba da sallah da muhimmancin in za a yi kalandar makaranta za a yi kalandar kaza an san fa ranar demokradiya ranar yara ranar kaza duka an saka amma ranar wato salloli su ba a saka musu sallolin yau da kullum da sallolin da suke masu tasowa wani lokaci ma sai daga baya za a zo ana tunanin to yaushe ne ma idi sai a yi fixin din shi a ciki kaga wannan rashin ba da muhimmanci ne ga abu to a ba su muhimmanci waɗannan ayyukan na ibada fiye da muhimmancin ayyukan ofis ɗin sai ga komai ya gyaru wa illa in shugabanni ba su wannan ba ittarabatul umuru alaihi al'amura za su rikirkice musu game da muke gani nan da aka waye gari shugabannin ba ma sa tunanin addini kwata-kwata hasali ma a ma'aikatu a kasashenmu duk inda ka ga masallaci a cikin wata ma'aikata to in ka bibiya ba na hukumar bane na kwamitin wajen ne ma'ana duk gine-gine da za a yi za a yi fakantin wurin cin abinci a yi shago wajen sai da kaya a yi ofis a yi toilet a yi ɗakin mai gadi a yi parking space komai an tanadar mishi da abin da za a yi kuma an gina da kudin gwamnati amma masallaci ba za a yi in kun yi sa'a a ba ku wani fili a ce ga nan ko kuma ku samu wani ofis ko ku dinga yi sai in kuna da sanin ciwon kanku ku haɗa kuɗi ku ɗai wata rumfa ku yi musalla daga nan in Allah ta mafi kurɗa kawo wani shugaba mai kula da addini ya yi san yadda zai a dai samu a yi masallacin a erectin ɗin shi ba tare da ya cikin plan ɗin ginin ba da haka ake ma'aikatan ƙasar da jama'a ma'ana sallah ita ba ta da mutunci ba ta da muhimmanci akwai wuraren da ma sai a hana kiran sallah wai kada kiran sallah ya hana gudanuwa ayyuka saboda za a daga murya sallar sai wanda in ta dame shi kawai zai sako yi daga ofis din shi ko daga benin da yake to yasa zaka ga duk sai awwa suka rikice mana har kasuwannin mu ana sallah yanzu saboda lalacewa ma hatta sallar juma'a ana sallar juma'a mutane ba sa fasa kasuwanci ba ruwansu da idanu diya lissalati mai jumati fasawa ila zikirin lai duk kasuwannin arewacin najeriya za ka suke jama'a na je garuwa da dama na ga haka daidai lokacin sallar juma'a babu abin da za ka rasa ka siya da kuwa a nan dai misali zaria a iya sanin mu duk wanda ya kai shekaru irin nawa ya san shekarun baya ba ka iya samun wani abu masallaci a kasuwa ranar juma'a tun daga sha biyu wani lokaci sai an yi la'asar za ka iya samu za a rufe kasuwanni gabaki ɗaya da shaguna to yana kuma ga shagunan anguwa sallar yau da kullum wani ma sai yanzu zai je ya hada duka ya yi da isha da la'asar da azhar da zaga zai hada yi sai ya gama kasuwancin shi ya gama lissafin shi ya gama komai kuma ba wata doka da take tirsasa mai cewa sai ya yi sallah an bashi shi da Allah kawai kasashen da suka san muhimmancin sallah ya kaga ba su cikin wannan tashin hankalin irin kasar Saudi Arabia kowa ya san darajar sallah ko ba za ka yi ba sai dai ka rufe shagonka da aka ba sa cikin irin wannan itirabat din da muke ciki da ku kalla da ke ku gani magana da ke wani ce wa illa wa illa itarabatil umur alaihim al'amura su rikice wa shugabanni matsalar tsaro matsalar tattalin arziki matsalar lantarki hanyoyi matsalar jami'an da ke kewaye da su kiwon lafiya matsalar rigingimu tsakanin iyaka wannan ƙasa da wancan matsalar shigo da kaya da fita da su matsala tsakanin ƙasa da ƙasa matsala tsakanin jam'iyyu matsala tsakanin su da iyalansu komai ya zama musu matsala duk wani shugaba da kake ji yanzu na lamunce maka ƙasa na jama'a wala bai cikin kwanciyar hankali shi ma fitinar da kake ciki wala tashi tafi wannan yawa kai iyakacin fitinar kawai ka ce talauci ko bashi da ya maka yawa ko an kore ka aiki ko an rusa maka gida shine iyakacin rigima ka ko in ka jin rigingimu da cikin shugaban nan wallahi dan ba suna da karfin zuciya ne wanda sai faɗi mutu kai aka dora ma rigingimu da ke kansu saboda bala'in da suke cikin shugabanci akwai abubuwan da dama ba sa iya ma yanke hukuncin za su bar kawai abubuwan ne su faru kawai kaifa mattafaq duk yadda aka yi ma kawai a basu su faru saboda mene sun ki tsayawa su kula da addinin Allah to in Allah ya jarabce ka da shugabanci ka kula da wannan ko da hidimasa ne aka baka na islamiya ko shugaban wata ma'aikata ko es na, na, na, na education ko shugaban hukumar kula da mai ake ce mata lafiya a matakin farko primary health education ko hod na department ko shugaban jam'iyya a wani lardi ko mai anguwa allah ya jarabce ka aka baka ko shugaban yan union ko shugaban masu keke nafe a wani junction yi kokari ka kula da addini a cikin harkar da kake za ta gyaru sosai ya zama addini ya fi komai muhimmanci duk abin da ya shafi addini ya fi muhimmanci idan ba ka da ilimin addini yi ƙoƙari ka samu wani mai ilimi a cikin hukumar taku ko a wajenta wanda za ka dinga neman shawararsa irin yadda saddauna ya da abakar gumi sai Allah ya sa mulkin saddauna sai ya alheri har yanzu ana can albarkashi saboda wannan ƙoƙarin da ya yi ya ga cewa ya alaƙanta abin da yake da addini saddauna ya fi damuwa da ya shiga cikin ƙasashen taraba da benue da bauchi da gombe ta musuluntar da maguzawa fiye da mitinin da ake a kaduna na ma'aikatar a jiha arewa da aka gasu nan duk ya shi ya musuluntar da su sai wannan ya bashi dama cikin yan shekaru kaɗan ya aikin alkhairi kuma Allah ya wanzar da ayyuka kaga wannan ya ishe mu misali a wannan waƙe rayuwar da muke malam yace wa milaku zalika kullihi kulluhu abinda yake matattarar wannan aikin gabaki daya abinda zai tattara maka kyakkyawan shugabanci ya kai shugaba husnul niyyati lirra'iyya ya zama kana da kyakkyawan niyya game da talakawanka subject ɗinka kana da nufin su da alheri baka nufin su da sharri baka nufin ka tsiyata su baka nufin ka daidaita rayuwarsu kana nufin ya za'i su samu alkhairi wa ikhlasu dini lillahi kullihi ka kuma tsarkake addininka ga Allah wa tawakkulu alaihi kuma ka dogara ga Allah wannan abun guda uku dan ka rike su a shugabanci da zaka samu alkhairi a shugabancin ka duniya da lahira niyya mai kyau wato kokarin samar wa da al'ummar ka ababe masu kyau kullun tunaninka ya za a inganta rayuwa ya za a rage musu matsaloli ya za a kawo musu ci gaba ya za a sauka musu wata matsala suke ciki ya za a canza musu tunani zuwa mafi kyau ya za a yi su samu ilimi su samu tarbiyya su samu kaza ya zama kuma ka tsarkake addininka don Allah kuma ka dogara ga Allah akan duk abin da kake fa innal ikhlasa wat tawakkula jima'u salahil khassati wal amma saboda shi ikhlasi da dogaro ga Allah sune ababen da suke bawa kowa da kowa mutane na musamman daga magari kowa ana yake samun nagartarsa kama amarana an naqula fi salatina kamar da Allah ya ce mu faɗa cikin sallah ya ce mu ce mu dinga faɗin iyaka na abudu wa iyaka na sta'inu kaga bautawa Allah da kuma dogaro a kansa ikhlasi gun bautawa Allah shine na abudu da kuma neman taimako a wurin Allah wato shine tawakkali din fa inna hatayn alkalimatayn qad qila innahuma tajma'ani ma'anil kutubal munazzala ma'anil kutubil munazzala min as-sama'i aka ce waɗannan maganganun guda biyu iyaka na abudu wa iyaka na sha'idu sun tattara gabaki ɗaya ma'ana a dunkule na abin da Allah ya sauka na littafin shi daga sama yiza ibn qayyim littafi guda mujalladi biyu ne juz'i hudu dan sharhin wannan wannan abin nan wannan ainihin ayoyi madarijus salikina fi manazili iyaka na abudu wa iyaka na sa'id duka littafin sharhi ne akan tawakkali da ikhlasi malam yace wa kadru ya annan nabiy sallallahu alaihi wasallama kana marratan fi ba'di maghazihi fa qala arwaytu a cikin wata riwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana a cikin wani daya daga cikin yaƙe-yaƙen sa yana addu'a yana cewa ya malika yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah mamallakin ranar sakamako kai muke bautawa kai kadai kuma gare ka kadai muke neman taimako faja'alatir ru'usu tandaru am kawahidaha sai aka ga kawuka suna zubewa daga kan kafadin masu wannan hadisi mai rauni ne gaskiya ibn taymiya ya ambace shi ba tare da yin magana akan shi ba amma hadisi ne mai rauni al-imam at-tabarani shi ruwaito shi a cikin mujamul awsat da kuma littafin shi kitabud du'a haka nan ibn sunni a cikin littafin shi amal yomi wal layla baya ga su ma al'imamu abu nu'aimin ya ruwaito shi a cikin tafin shi mai suna dala'ilun nubuwa hadisi ne mai rauni a shekul albani a cikin abda'ifa lamba hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da lamba biyar ya tabbatar da raunin wannan hadisi saboda abin da ke cikin isnadin sa musamman akwai mutum mai suna abdulsalam ibnu hashim wanda malamai suka yi maganganu a kansa inda yake ibnu hibbana shi ya amince da shi a cikin tafinsa na kitabu thiqat amma dai magana mafi inganci shine wannan malami mai rauni ne kamar yadda zabi yake faɗa a cikin tafin shi diwanu du'afa da wasu malamai kafin shi almuhimmu hadisin dai bai tabbata ba wa qad dhakara dhalika fi ghairi mawdi'in min kitabihi ka qawli yace kuma Allah subhanahu wataala ya ambaci wato batu akan bauta mishi da tawakkali a wurare da dama cikin littafin sa alqur'ani kenan kamar faɗan Allah da yake cewa fa abuduhu wa tawakkal alayhi fa abuduhu ka bauta wa Allah wa tawakkal alaihi kaji maganin guda biyu kenan cikin suratul hud kenan ko wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah da yake cewa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib aje cikin suratul hud alaihi tawakkaltu zuwa ga Allah na dogara wa ilaihi unib gare shi kuma nake bauta wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha udhiyatahu yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yanka idan zai yanka layyarsa yakan ce Allahumma minka wa laka Allah daga gare ka na samu wannan arzikin walaka kuma dan kai nake yankawa wannan kuma riwaya al-imamu ahmad ne ibnu hanbal da abu dawuda da ibnu maja da darimi da baihaqi a cikin as-sunul kabir hakanan kuma da malamin sa wato al-imamu abu abdullahi al-hakim an-naisaburi shi ma ya ruwaito wa azamu aunin liwali al-amri khassatan wa li ghairihi ammatan thalathatu umuri malam yace abu mafi girman da zai baka karfin mulki ya taimaka maka wajen samun kyakkyawan mulki talakawa su maka biyayya su kaunace ka Allah ya maka gamdakatar ka gudanar da mulkin ka lafiya lau tenuwa ta kare ana alasan barka ana ta maka addu'a tsawon shekaru ai ta kiranka da kyakkyawan ambato kana raye ko baka raye me zai sa ka samu irin wannan shugabanci ka tsira duniya ka tsira lahira ka zama ka nisanta daga irin mummunan shugabanci na zalunci da shugabancin za a ta Allah ya isa ana ana ana Allah ya isa ba a yafe ba ana kin ka kai ma kana kin su kamar da annabi yake cewa mafi sharrin shugabanni yace wanda kuke kin su suna kin ku wanda kuke tsine musu suna tsine muku hadisi na cikin sahih muslim waɗannan abubuwa da malam zai ambata mana guda uku sune jima'ul amri sune matattara al'amari wanda suke baiwa shugaba da ma wanda ba shugaba ba duk wanda yake son cin nasara a duk wani adventure duk wani abu da zai kutsa mawa to ya kokari ya rike waɗannan abubuwa guda uku zai samu cin nasara ahaduha abu na farko al-ikhlasu lillahi wat tawakkulu alayhi wad du'a'u wa bid-du'a'i wa ghayrihi wa aslu dhalika al-muhafazatu ala as-salawati bil qalbi wal badan abu na farko da zaka rike ya kai shugaba don ka samu kyakkyawan tsari a shugabancinka ka tsayu akan ikhlasi ga Allah yi don Allah wattawakkulu alaihi da dogaro ga Allah biddu'ai kai ta addu'a Allah ka bani dace da gamdakatar akan shugabanci na wa aslu zalika abinda zai baka tushen da zaka gina wannan ikhlasi da addu'ar shine almuhafazatu ala salawati bil qalbi wal badan ka kiyaye salloli zuciyarka da mutane ta allake da sallah jikinka kuma yana yin sallah ko da yaushe wai ko zaka ce na dogara ga Allah ai ni ina addu'a ai na sa ma'a soke alqur'ani an soke alqur'ani kafa 150 duk wannan ba zai kai ka ba addu'a da zaka yi ta minti 1 minti 2 da tsarkin zuciya bayan ka gama sallar farilla ko nafila ka tashi da daddare a matsayinka na shugaban kasa ko gwamna ko ciyaman ko waye ko kwamishina ko liman ka tashi ka rankwafa a gaban Allah ka yi sallah raka'a biyu ka ce ya Allah ka bani dace a shugabancin nan nawa tawakkali da addu'an nan da zaka yi shi ne baka nasara da ikhlasi dan Allah karka ce sai kun yi dole ka ce insha Allah babu wani operation lafiya dole ƙarya ne a ce operation lafiya insha Allah ce ga Allah sai sai ya bada lafiya amma a ce wai dole ba wa Allah dole shi zaga yana hayin da an kasa an yi an yi an sa wa abin suna iri-iri daban-daban ya kiwa saboda babu tsarin da Allah yake so amma idan aka kwatanta bin tsarin da Allah yake so sai ka ga duk rudan da ake ciki sai Allah ya kauda shi inda zaka ga haka jama'a yanzu a rudanin da ake a Najeriya nan in ka je ka samu wani wuri wani gari ko wata ma'aikata ko wani masallaci ko wata makaranta ko wata hukuma in aka samu wani shugaba yana kwatanta waɗannan abubuwan sai ga shugabancin shi da ma'aikatan shi ta ba mata da ta kowa ko a kasuwa ne kana da rumfar kasuwa kana kwatanta waɗannan wallahi sai ka ga alherin da kake samu sai ban mata da na makwabtanka in a ce duk sallah da an kira zaka kulle ka tafi masallaci ka je kai sallah a jami'i kai tasbihi kai addu'a ka dawo an kira la'asar ka tafi ka je ka dawo sai ga ka kulle shagon ana jiran ka ga wannan shi abu yana sai da yara abin da kake sira ba sai a gure shi nakan ake so ina ji za mu iya buga misalai da kanmu a waƙin wannan haka ko direba ne kai mai tafiye-tafiye kana zuwa Kano Sokoto Ilori ina ne ya zama sallah tana da muhimmanci a wurinka din da kaga lokacin sallah yayi ko birni ko kauye in dai ba inda ake kidnapping ba sai ka daka sallah ka tsaya kai sallah ka ce ai sai mun je sai mun je makwa to in ku ya tsaya kafin kai makon ba sai ku mutu kafin kai makon ku mutu ana bin ku wannan sallah duk da kana matafiyi an baka daman kai sallah a lokacin da ba farkon lokaci ba ko watakila ka jinkirta jam'u ta kalimin jam'u ta akirin da waye da waye amma dai ka kiyaye amma wallahi jama'a duk wanda yake dogo tafiya ya san lalata da dogon nan suke nita direba musulmi fasinja musulmi da ta lulawa da ku wajen awa takwas yana tafiya a ce a tsaya sallah ce shi ba zai tsaya ba kuma sai da zaku da shi ya tashi tun kamar karfe goma na safe ba zai tsaya ba wani sai karfe goma na dare bai yi la'asar ba bai yi magariba ba bai yi isha ba kuma yana zuwa ya nemi ya kwanta bai yi asuba ba kuma har gari ya waye ko musulmi sai dai ya sha taba ya sha kwaya ya ci duk abin da ya ga dama wani ma tumbur yake yawo da singileti kamar dan rasulun haka zaka suna yawo duk mai zuwa kudu ya san wannan shekantakar da mutane suke to to ba ma wannan ba wani ma dan esfirat ne ma bai tsaya ya sallah wanda duk in ya dauki mutum minti 15 yayi yawa ya lula da shi ya aje shi ko zai dawo sake kafewa amma ba zai sallah ba to me kake nufi kenan ballantana kuma tela ballantana malamin islamiyya wanda shi fa sallah yake koyarwa amma yana wasa da sallah jama'a duk wanda yasa zaka ga abubuwan suka sawarwar ci gaba ki daya to haka har mata a cikin gida mata sun fi kowa sakaci da sallah a bisa al'ada dan su dama wasu ma ba sa yi sayan biki yake sayan biki yake dan taga ana tayi ana aran hijabi ana yi ta mata arate kada a ce wanta ba ta yi akwai matan fa da suke ƙarya al'ada don kada su sallah mu muna malamai islamiyya mun sha kama su da wannan sai kawai kullum su ce al'ada suke tun muna ɗan ɗaga musu ƙafa haka muna ganin to ai wani abu ne na kawaici da sauransu a yau da gobe sai a gane wata wancan fa kullum fa ba ta yi wajen wata ɗaya wace irin al'ada ce wannan ana ko tsananta bincike sai a tara da an sa wata malama ta yi cikin ta sai a tara ƙarya ne ƴan mata ne lintsin-lintsin da su ba su sallah haka za su je su aure su je gidan miji ba su san addini ba sai fi ƴaƴa su koyar da su akan irin wannan tsarin kawai na kallon fina-finai da kallon wayoyi da haka mata ku ji tsoron Allah ku dinga yin sallah akan lokaci kuma dan an ce ku yi a gida wannan bai ba ku dama wai sai sanda kuka samu hali sannan za ku yi ba sai sanda ba ku yin komai sai kun gama girke-girken ku kun gama komai wata idan ta kwalliya fa to ba ta sallah saboda an saka foundation da waye da waye ba ta so ta wanke su kamar gardawa ka san gardawa da haka suke idan gardi ya karin guga a jallabiyar shi karin nan ya zauna to ko zama ba zai yi ba balantana waye sallah haye sujuda ya ruku a saboda kada jikin rigar shi ya sufurin sai ya cire in ya cire bayan isha ya yi sallah kuma ma da cewa alkurani wallahi haka suke jama'a Allah shi kyauta to gashi karatu ya koro kuma amma za mu dakata anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba ibn timiya zai ta ba da shawarwari masu muhimmanci wanda za su yi mana amfani kwarai da gaske a rayuwarmu don mu tsira duniya da lahira Allah ya saka mashi alkhairi za mu sarara anan sai Allah ya kama darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah